النوع الخامس حروف تنصيب الفعل المضارع وهي أربعة حروف الأول أن والثاني ولن والرابع وكي والثالث وكي والرابع وإذا نحو أحب أن تقوم ولن لتأكيد النفي نحو لن يضرب زيد ولنا حرفان للنفي نحو لا ولن لكن لن أبلغ لتأكيد النفي في المستقبل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu cikin littafi mai suna al'awamilul jurjaniya na babban malami abdulkahir aljurjani rahimahullahu ta'ala da ya rubuta domin bayani akan wasu daga cikin matsaloli da suka shafi na hau da wannan darasi shi ne darasi na goma insha Allah ta'ala a wannan rana ta juma'a 24 ga watan juma'a da lula shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da takwas ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya to za mu tashi a nau'ul khamis nau'i na biyar cikin al'awami mun yi annau'ul awwal mun yi asani mun yi asalis mun yi arrabe yau za mu yi alkhamis wato ma'aikata a nahawu masu yin aiki masu haifar da lirabi na kalmomi mala ce hurufun akwai wasu harufa tansibu alfa'il al-mudari'a wanda suna yin nasba ga fi'ili mudari wanda ake kira da nawasibul fi'il shi mala akwai wata hikima da yi a nan wadda ba kowane littafi a na hau za ka ga wannan hikima ba saboda cikin nawasif akwai harfa akwai sunaye to harfa sai ya ware su ya yi musu nasu nau'i daban sunaye daga baya su kuma sai ya kawo su su da haka duk wani harafi da ke yin jazama to baya yin jazama sai ga fi'ili mudari kwaya daya su kuma al'asma waɗanda suke ɓangaren sunaye ana kira su da asma'u shafi su kuma suna yin jazaba ne ga fi'illai guda biyu kamar da zai ambata kun ga bai cakuɗe su ba to saboda me saboda in ka zo wajen lirabi in ka zo wajen harafi ka san harafi ne sai ka ce harfu nasbi to da kaji an ce harfu nasbin dama shi baya yin jazama a baya yin nasaba sai ga fi'ili kwaya daya baya yin nasaba sai ga fi'ili mudari kwaya daya in kuma ka ji an ce suna ismu shabdin misali to shi kuma mm. to na cako da abubuwa na shigar da jazuma cikin nasaba to wannan karatu yana nan tafi ba mu kai gare shi ba an gane ko yawa aljawazin su suke da wannan takasimat din guda biyu amma su annawasi kashi ɗaya ne to su ya fara kawo wasan da ya zo ga aljawazin su da ya kakasa gida biyu ya kawo haruffa sannan ya kawo sunaye kamar yadda za mu shi shi ya ɗau hankali na sai ya shigar da su cikin nawasi su nawasi babu sunaye kullu nasibin to harfin duk wani nasibi harafi ne amma su jawazim akwai harfa sannan akwai sunaye to su za su zo nan gaba to shi ne ce hurufun tansibul fi'il al-mudari' wasu harfa da suke wa fi'ili mudari nasba yace wa hiya arba'atu ahrufin su harfan nan guda hudu ne guda guda hudu ne bisa ga mazhaba ta wasu daga cikin malaman nahawu kama albasariyu su sun tafi akan cewa guda hudu su ne nawasib bi anfusiha wanda ke yin nasaba da kansu guda hudu ne a wasu alkufiyun su sun tafi akan cewa a goma ne goma ne kamar yadda ibnu ajirum ya kawo su a littafinsa to su wayannan guda shidda da ba su kawo ba su a wurin albasiriyun su suna yin nasuba ne a bayan mudumara irin su hatta misali irin su au irin su wawul ba'iyya da makamantansu irin su alfa'u an gani? a wurin albasiriyun su suna yin nasaba ne bayan mudumara amma a wurin alkufiyun suna yin nasaba ne da karan kansu to shi sai ya zaɓi mazhabar albasiriyun sai ta kaita a kan hudu ɗin kawai da yake su ne tushe kuma su suka fi yawa aukuwa a larabci wahiya arba'atu a harufin harufan hudu ne na farko an walan wa kai wa izan wadda su ne guda hudu allan izan kai su wannan duka malamai sun ittifaki akan cewa suna yin nasaba da kansu na hau ina misali misali uhibbu an taquma misali an kenan ko ina son ka tashi tsaye ka tsayu kaga zaka ce taquma saboda mi an uhibbu fi'lun wa fa'il an sai ka ce mi harfu nasbin wa masdariyun harfu nasbin masdariyun mabniyin ala sukun taquma aga fi'ilun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi alfathatu zahiratu ala akhirih eh litajarrudihi an aljazimi wa liquluhi an nunay at-tawkid wa nun an-niswati wa huwa sahihul akhir masha Allah to an kira ta an dinnan harfu nasbin saboda tana nasba kamar yadda aka ambata sannan masdariyun kuma harafi ne na mazari saboda da ita an din da abin da abba ya gare ta na fi'ilun wa fa'il to yi awwalu bi ta'wili mazarin sarih in ka ga dama yanzu kana iya cire su sai ka kawo mazari sai ka ce uhibbu qiyamaka shikenan nawa da ɗaya ce uhibbu an taquma uhibbu qiyamaka qiyamaka mazari ne mazari ne to shi yasa ake kiranta da harfu nasbin masdariyun yasa saboda tu'awwal wa ma ba'daha bi ta'wil mazarin sare sai arabi na biyu walan akwai lan litakidin nafi ita kuma ana kawo ta domin a ƙarfafa korewa in korewa ta yi ƙarfi to ba a kawo la sai a kawo lan wannan mai non arab sai a ce lan shi yasa ya ce litakidi an nafi nahu misali lan yadriba zaidu tabbas zaidu ba zai bugu ba ba zai bugi kowa ba to wannan lita akidi annafi ya yi karfi saboda a ce la yadribu zaidu eh madadin a kawo waccan la ta korewa to saboda haka lan a wannan maganar tashi kenan ta fi mi ta fi karfi ko to gurgurun mai saurare shi ne in yana bukatar ka sa mai lan sai ka sa in kuma bai da bukata sai kawai kai amfani da la la ya zuri bu zaidu ai zaidu ba zai bugi kowa ba in kuma yana da bukata fikira ɗin shi da akkada to sai ka yi amfani da lan sai ka ce lan ya zuri ba zaidu to wannan an san kenan akwai ta akidi ko lan sai ka ce harfu nafiyin wa nasbin wastiqbalin saboda an kira ta harfu nafiyin saboda korewa gashi na an gani an kira ta harfu nasbin saboda ga nasaba ta yi akan fi'ili mudari wastiqbalin kuma an kira ta harfin istiqbal saboda tana kore abin da zai zo nan gaba ba abin da ya wuce ba ta kore abin da ya wuce ba irin lamba ce da lamma su suke kore abin da ya gabata amma da la dalan su suna kore abinda ake ciki shine alhal wal mustaqbal duk da ita galiban la ta fi kore alhal eh yanayin lokacin da ake ciki ba wanda ya wuce ba ba wanda inda ba ana to sai ka yi amfani da la in kuma inda aka sa gaba ne misali to sai ka yi amfani da la in kuma abu ne wanda ya wuce sai ka yi amfani da lam ko lamma sai ka ce lam ya grip zaidu ko lamma ya grip zaidu to bambancin lam ita kuma da lamma ita lam tana korewa ne mutulakan tana kore almadi mutulakan an gane yauwa abinda ya wuce har zuwa lokacin magana wani lokaci ma har mustaqbal din ma gaba daya in ka ce lam yadrib zaidun to yana iya daukar kana nufin inda aka fito kuma zai iya daukar inda aka fito da har yanzu da inda ma za a je nan gaba kamar lam yalid to wannan duk ta kore bangarorin nan guda uku ta kore almadi ta kore alhal ta kore almustaqbal to lam tana da wannan karfi amma ita lamma tana kore ma mada ila zamanil mutakallim ita tana kore abin da ya gabata da kuma har zuwa lokacin mai magana amma ba ta kore almustaqbal shine ma'anar walamma ya dukulil imanu fi qulubikum ai imani bai riga ya shiga a zukatanku ba inda aka fito har zuwa yanzu eh kenan ya nuna zai shi to shi yasa suka ce kore wallamma nafayun ne mutawaqqa'un an kore amma ana sauraron nan gaba zai zo to wannan shi ne kai kasan dai yanzu eh to wannan yana da amfani dan zai taimaka maka wajen fahimtar aya ko hadisi eh ko kuma in za ka yi larabci ka san wani harafi ya kamata kai ne to amma shi wani duk inda ya samu babu rani eh da yadda ya kamata a kawo lam ko lamma sai ya kawo da yadda ya kamata a kawo la sai ya kawo lan da makamantansu to shine يضرب سكة الفعل مضارع منصوب باللن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم ولخلوه عن مني التوكيد ونون النسوة وهو سيب الآخر سيزن زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو سيب الآخر تزي ونكارن بياني أكن إتلان da akwai wani iskali da da yawa har da wasu daga cikin malamai masu da'awar malanta ba su fahimci wannan matsala ba ƙarƙashin wannan harafin shi yasa sanin ma'anonin alhuruf ko kuma almufaradat yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen fahimtar larabci yi ƙoƙari duk wani harafi ka san menene haƙiƙanin ma'anarsa wanda yana taimakawa to da za ku ji suna cewa lan dinnan linafayil abadi wai tana korewa har abada to wannan kuskure ne kuskure ne fil luga an gane lan ba ta kore har abada kai hatta shi linafi ta'kidi din nan shi ibn hisham ma sai da ya ja akan sai ce shi bai ma yarda da tana da wani ta'kidi wajen korewa ba babu wani ta'kidi da ita da ladalan da ladalan duka abu ɗaya ne bambanci kawai ita wacce an fi amfani da ita wajen kore alhal ita la ita kuma lan an fi amfani da ita wajen kore almustaqbal shi kenan kawai amma magana cewa lita'akidin nafi wa lita'abidin nafai ana amfani da la domin ƙarfafa korewa ana amfani da lankai domin ƙarfafa korewa haka ana amfani da lan domin kore abin da yake har abada ya ce wannan kuskure ne kuskure kuskure ya ce domin da haka ne to da ba a ƙayyade ta da lafazin alyawun ba cikin suratu barin take cewa falan ukallima alyawma insiya to nan sai ka ce tana nufin ba ta magana da kowa har abada to ƙarfafa ƙayyade ta da al-yawma falan ukallima al-yawma shi ya nuni akan cewa lan ba ta kore har abada sada suratul baqara inda tana kore at-ta'bid har abada to ba a karfafa ta da lafazin abadan din walan yatamannahu abadan aga zaka ce abadan to inda tana kore har abada me ya fa'ida a ce walan yatamannahu abadan sai dai a ce walan yatamannahu ba sai ai amfani da abadan ba a gani yawa saboda haka lan ba ta kore har abada sannan babban matsala kuma su mu'tazilawa su adda wannan ra'ayi su sun ka ce lan tana kore har abada kamar yadda shi ibnu hisham ya ambata cikin mugunin labib a saboda su kusa aqida su ba a ganin Allah la fi dunya wa la fil akhirah ba a ganin Allah me dalilin ku suka ce saboda Allah ya ce ma annabi Musa lantara ne ba ka gani na suka ce to wannan landin litta'abidi har abada ba za ka gane ba lafil duniya wa lafil akhir to ra'ayi ne na al-mu'tazila waɗanda kuma kowa ya san ba sa cikin ahlus sunna wal jama'a saboda haka al-qawlu sahih lan harfu nafiyin kawai wasu ƙibalin wa nasu amma wata akidin nafi wata abiri gairu sahi gairu sahi da wasu da yawa daga cikin malamai za ka ga suna ambata amma dai wannan ba daidai ba ne to shi abdulkahir aljurjani a nan sai ya ɗauki na farko sai ya kore na biyu to shi ne za mu karanta a yanzu ya ce wala na harfani muna da harfa guda biyu lin nafi wajen korewa yana nufin kore alhal wal mustaqbal eh shi yake nufi nahawu misali la walan ko to bambancin su yake son ya gaya muna lakin lan ablagu li ta'kidin nafi kun ga shi sai ya doke wannan mazhaba wanda shi ibnu hisham muka ce shi bai yarda da ita ba sai dai ita lan ita ce tafi kai matuƙa wajen ƙarfafa korewa fil mustaqbal game da abin da yake an fuskance shi bai riga ya zo ba al mustaqbal kenan eh to ita ma wannan magana tana da gyara a kai wa qala ba'dhum wasu zai kawo maka magana wa'incan da muka ce su sun ce litta'abil wasu daga ciki sun ce inna lan ita lan yakunu nafayan abadiyan suka ce a duk inda ka ga yin amfani da lan da asali inda babu wata karina to tana korewa ne har abada so ya yadda wannan ra'ayi ya ce wa humul mu'tazila su ne yan bid'a waɗanda ake kira mu'tazila waɗanda suka kore kaddara suka ce babu kaddara suka kore ganin Allah suka ce Allah bai da sifa suka kore sifofin Allah gaba daya to kaga in kace tana korewa har abada kaga ka fada cikin su kaga a luga ma sai ka zan dan bid'a baka sani ba sai aqida ba sai suka ce ina misali da aka tambaye su nahu qaulihi ta'ala su ba mu'tazila bane wayanda suka goyi bayan su amma asali ra'ayin nasu to sai ka samu wasu daga cikin malamai na arbiya wayanda su ba sa cikin mu'tazilah sai suka eh suka shiga cikin ra'ayin nasu suka ce lantara ni saboda ga Allah ya ce ma annabi Musa lantara ni baka gani na har abada to Abdul Qahir Al-Juzani ya ce wannan magana wa huwa laysa shay'an ba ta da wani matsayi a ilimi in ana magana ilimi to ga magana laisa laisa ke magana ta kan ma ya bata ba lokaci ya ce laisa bi sahi wannan ablagu saboda a ce gairu sahihin ko kaza kaza ka laisa shay'an eh ba ta da ma kimar da za a tsaya ma a yi mata raddi don karka yadda da ita to saboda haka ra'ayi ne na mu'tazila aka samu wasu daga cikin malamai na arabiya suka karkata akan ra'ayin saboda haka alqaulu sahih lan laysat bi nafi ta'bidi to sai harafi na biyu wa kai litta'lil ita kuma litta'lil me ma'anar ta'lil ma'anahu ma'anar sama kana qablahu sababan lima ba'dahu shine ta'lil abinda a gabanin sa shine dalilin auko abinda a bayan sa shi kai din jumlar da ke gabanin kai sannan an ka ambaci kai sabab ne na aukuwar jumlar da ta biyo bayan kai din in ba gane ba na hau aslamtu kai a da jannata na musulunta don ɗai in shiga aljanna sai ce fayakunu al'islamu sai zan musuluncin da an ka ambata ƙabala kai sababan shine dalili ne da kulin janna wannan shine to shine to kai suna kiranta da harfu nasbin wa ta'lilin harfu nasbin wa ta'lilin mabniyin ala sukun udkhala shi ma fi'ilun mudari'un ne mansubun bi kai wa alamatu nasbihi alfatatu zahira ala akhirih kamar da dai aka yi li'rabin sauna wa idan akwai idan kuma ita ce ta hudu ita kuma lil jawabi ta kuma ana kawo ta don tabbatar da amsa kan sharaɗin da ya gabace ta wal jaza'i da kuma bayyana sakamako nahu ana atika izan ukuri maka ana atika zan zo wurin kafa sai kace da shi a izan ukuri maka baka da matsala zan girmama ka kaga izan ukuri maka amsa ce akan me atika an fahimci wannan to ita ma idan ana karanta da harfu nasbin wa jawabin wa jaza'in eh mabniun ala sukun ukuri maka sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih kamar yadda dai aka yi li'rabin saura to mun je nawasib ko to duk inda ka samu ɗaya daga cikin wayannan harfan ya biyo bayan alfi'ilul mudari to sai kai mai nasaba kidan kaga su awamil ne na nasaba to sai wanda na fara magana sa a farkon karatu jazma wanda shine an ka kakasa gida biyu ba nasaba ba kamar yadda muka fara bayani annau sadis nau'i na shida hurufun tajzimul fi'ilal mudari'a su kuma suna wa fi'ili mudari'i jazama su fi'ili ɗaya suke wa jazama fi'ili ɗaya to za mu ga nau'us sabi wanda za mu karanta nan gaba su kuma suna yi ma za ka ji ya ce ta jizimul afa'ala su ayyuka suke wa jazama to duk suna inda jazimi ne fi'ili guda biyu yake wa jazama ko sama ga haka amma harafi shi ke yin jazama ga fi'ili guda kaga bai haɗe su wuri guda a cikin ibn ajirun kaga cakuɗe su yi sai ce faljawazi musamani ya ta'asha sai ya kawo maka wakaza wakaza wakaza wakaza duk ya caccakuɗe su amma sai ya fara kawo harufa daga baya sai ya kawo sunaye wahiyar hamsatu a harufin su kuma harafi biyar ne in akwai in lisharti wal jazai ma'anarta ita kuma duk inda ka ganta ta shiga da fi'ili mudari'i tana bayan tana tabbatar da sharadi da kuma sakamako na hau misali in tukurimni ukurimka in tukurimni ukurimka in ka girmama ni to sakamakon girmamawa ka gare ni zan girmama ka sharaɗin ne in girmama ka in ka girmama ni kun gane sharaɗin ko da kuma jaza kina yin maka girmama ni ba ba zan girmama ka ba ko yawwa to sai ka ce in harfu sharɗin wa jazmin mabniyin ala sukun tukrim sai ka ce fi'lun mudari'un majzumun bi in wa alamatu jazmihi as-sukun litajarrudihi an an-nasib wa likhuluhi an nunay at-tawkidi wa wa nun an-nisb wa huwa sahihu al-akhir ko wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta taqdiruhu anta wa nunu nunu al-wiqaya la mahalla laha min al-i'rab wa ya al-mutakallim dhamirun barizun mustatirun fi mabniin ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ukrim wa huwa shi shine fi'lu shart eh shi mun kan mabanta ba mu ambata fi'lun fi'lu shart an gani yawa ukrim ukurin bahawa shi ma za ka ce jawabu shart ko jaza'u shart majzumun wa alamatu jazbihi as-sukun ko kuma ka ce ukurin hawa ya fi'il mudari'u majzumun bi in to duk in ta yi musu jazma da tukurimni da ukurimka duk in din ita ta kawo wannan jazma din wannan yana da yawa a ƙur'ani saboda lokaci ba sai mun tsaya kawo misalai ba kowa zai iya kawo mana misali na harko na in wa in ya'udu na'udi a gani ya'udu asalinsa ya'udu na ne sai aka shafi nunin rafi na'ud biskunin dal daga ta yi jazan ya'udu shine ne فعل الشرط نعود شيء جواب الشرط شرطين مكوما إن سن كوما إن بس كوما بزا مكوما ولم سيلم نحو مثالي لم لم تضرب أي بك يبوبوبا لم تضرب تشيكما كرايش حرفو نفي وجزم وقلب مبني على السكون ai kira shi harfu jazmin saboda yana yin jazma ga fi'ili mudari kwaya daya yana yin jazma ga fi'ili mudari kwaya daya an gani sannan an kira shi harfin nafi saboda yana korewa an kira shi harfu qalbin saboda yuqallibu al-mudari'a ila al-madi yana juyar da fi'ili mabari wanda shi ba mazi ba ne sai ya mayar da shi da ma'ana ta mazi sai ya kore shi zai kacce lam tadri me ma'ana baka buga ba ma'ana fil mazi to shi ne ma'ana wa kalbin din walam menene eh walam ita wannan lam taqalibu ma'anar mudari'i tana juye ma'anar fi'ili mudari'i madiyan sai ta mayar da shi da ma'anar madi kamar yadda muka bada misali watan fihi kuma sai ta kore shi da shi sa ake kiranta da harfu nafiyin wa jazmin wa qalbi kaga aiki uku take yi ga korewa ga qalbu ma'anar mudari madiyan ko sannan ga jazma to wadda mai maganar ma'anar ta ɗazu ko ko ba a manta ba walamma sannan akwai lamma ita ma kazalika abinda aka faɗa ga lam ita ma haka take tuqallibul tuqallibu ko taqallibu ma'anar mudari madiyan wa tanfi ita ma mun faɗi ma'anar ta ɗazu ko misali lamma yadrib bai buga ba lamma ya durib lamma ya durib lamma sai ka ce harfu nafin wa jazmin wa kalbin mabniyun ala sukuni ya durib fi'ilun mudari'un majzumun bi lamma wa alamatu jazmihi as-sukun litajarrudihi عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الأخير harafi na gaba walamul amri sai lamun ta umarni wadda ake shigarwa ga fi'ili mudari sai ta maishe shi ma'ana fi'ilu amrin eh kusa akwai fi'ilun mudari'un daban akwai fi'ilu amrin kuma to akwai wata lamun da za a sa ga fi'ili mudari sai ta mai da shi ma'ana fi'ilu amrin shi yasa ka kira ta da lamul amri nahau misali menene li yadrib ya buga kaga umarni ne li yadrib to lidin nan sai ka ce lamu amrin wa jazmin mabniun ala al-kasr yadrib fi'lun mudari'un majzumun bilami bilami amrin bilami al-amri wa alamatu jazmihi as-sukun litajarrudihi an an-nasibi wal khuluwihi an nunay at-tawkil wa nun an-niswati wa huwa to me ma'ana umarni wal amru talabul fi'l duk sanda kaji an ce umarni shine neman a zo da aiki sai harafi na ƙarshe wala sai la linnahai ta hani ba ta korewa ba la ta hani nahau misali la yadrib bambancin ta da la ta nafayi ita ta nafayi ba ta jazama iyakar ta kawai ta kore ita kuma wannan ta hani tana jazama to la sai ka ce harfu nahayin harfu nahayin wa jazmin mabniyun ala sukuni yadrib fi'lun mudari'un bila fi'l mudari'un majzumun bila an-nahiya wa alamatu jazmihi as-sukun litajarrudihi an an-nasib wal khuluhi an nunay at-tawkid wa nun an-niswati wa huwa sihul akhir to me ma'ana hani malan wan nahyu talabu tarkil fi'li kishi ya umarni ya ce hani shine neman kada a zo da aiki akasin al'amur to wallahu a'lam nan za mu dakata wani sati sai mu shiga nau'i na biyu hawaye na jazama yanzu kashi ɗaya mun kai amma duk waɗanda kamar yadda muka ambata suna yin jazama ga fi'ili mudari'i kwaya ɗaya kawai kuma dukkanin su haruffa ne waɗanda za mu shiga wani sati su ne ke yin jazama ga al'afa'al su kuma sunaye ne in ka zo wajen la'irabin su suna zaka ci kamar yadda za mu yi bayani nan gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته